ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا شاتكوس غوتن ربيع الأول شكرا دبو دا دا دريه دا أربعين دا تكوس هجرة منزل النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 31 ga watan 8 shekarar 2026 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar sheikh muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan satin da ya gabata mana dai karatu ne a cikin fasali na goma sha biyu fasalin da malam ke mana bayani game da wasu daga cikin hukunce-hukuncen a sallar jama'a malam ya tattauna game da abin da ya shafi mas'uliyatul imam nauyi da ke kan limami lokacin da yake jagorantar mutane yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daidai gabar da malai cewa min mas'uliyatil ma'mumi daga cikin mas'aloli ko kuma nauye-nauye da ke kan mamu malam zai jiro mana abin da ke kan mamu shi maya wancan sati mun ji abin da ke kan limami na nauyi lokacin da yake tare da mutane kai ma mamu ko mu mamu gaba ɗaya idan muna bin limami da mu ma akwai nauyin da ke kan mu a saɓanin sallar da za mu yi mu kaɗai ba tare da limami ba malice na farko almuhafazatu ala taswiyati sufufi shine kiyayewa game da daidaita sau ma'ana daidaita sau ba wai nauyi ne kaɗai na limami ba a'a shi limami zai yi umarni ne ya kuma tabbata sau ya daidaita sannan kuma da kuke bayan limami dole ne ka tabbata kai ma ka daidaita sawun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a daidaita shi wannan dukkaninku da limami da mamu dole ne wajibi ne akan su kowa ya tsaya ya ga an daidaita sau yadda ya kamata malai cewa ay yahdira min al'uqubati ala man lam yusawwiha sannan mamu dole ne ya kiyaye ya rinka taka tsantsan wajen ukubar da shari'a ta tanada ga dukkanin wanda bai daidaita sau ba wa ayu hafiza alal murasati fiha ya kuma kiyaye yayi kokari ya kiyaye wajen haɗe sau shine at-taras haɗewa ya kasance babu kofa tsakanin wannan sau da wannan sau ko tsakanin wannan mutum da wannan mutum wasaddi khalaliha da kuma kokarin toshe duk wata kafa da za a bari tsakanin wane da wane a cikin sahu والمقاربة بينها لكم قسن تود سكان سو ووصلها بتكميل الأول فالأول لكم السادة سو تهنير تك سو فرقو سنة ونديكي تاردش ونديكي قسدش شيني الأول فالأول سو يد أكينسا باء يوم ون سو sai wani sauyin ya cika shine ka'ida yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa su sau kuma shine saun da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake umarta sahabbai su yi ya ce ku yi sau kamar yadda mala'iku suke yin sau ya mala'iku suke yin sau shi suna daidaita ba sa karkacewa suna kuma toshe duk wata kafa sannan suna cika sauran farko sannan sai na biyu saboda ka sai sauran farko ya cika tab tun daga farkon sa ƙarshe sannan sai a fara na biyu sannan sai a fara na uku yan uwa wannan shine yadda ake yin sau shi sa duk saurin da kake yi idan ka zo ka ga sau bai cika ba yi kokari ka je ka cike saurin da yake a lokacin shi ake yi ba wani sabo za ka je ka tasa wannan tasar sabon saurin da galibi muke yi wajen kokarin samun raka'a wannan ba daidai bane wannan saba sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ka yi haƙuri ka rasa wannan raka'ar ka je ka cike sau ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka rasa da ka samu wannan raka'a kuma ka bar wancan sau ba daidai bane malai cewa ay yahdhira min uqubati qata'i qata'i sufufi haka nan kuma dole ne imamu ya ji tsoro daga uƙubar da Allah maɗaukakin sarki ya tanadawa masu yanke sahu fa inna man qata saffan saboda ka'ida duk wanda ya yanke sau wani sahu ya kamata ya shigo a sadar da sahun da shi sai ya yanke shi koma baya wani qata Allah Allah maɗaukakin sarki shi ma zai yanke masa duk wani alkhairi daga gare shi game da makaranta hadisin a baya ko malai cewa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu daga babban sahabi abu hurairar Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kala hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace law ya'lamu nasu ma fi nida'i ay al-adhan was-saff al-awwal annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace da mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah na lada da romo da yadda Allah maɗaukakin sarki yake son mai kiran sallah yake ɗaukaka darajarsa da a ce mutane sun san abin da ke cikin wannan ladan wasaffil awwal mutane sun san abin da ke cikin sau na farko thumma lam yajidu sannan mutum ya zo zai yi kiran sallah mutum ya zo don ya samu sau na farko ya kasance bai samu ba saboda wani ya riga shi illa ay yastahimu alaihi a ce ai an riga ka sai dai idan kuri'a za a yi ya kasance sawun farko ƙuri'a ce kawai saboda yadda mutane suke son sawun farko kowa zai zo da wuri yana so ya samu to mutanen da suka zo kuma sun fi ƙarfin sawun farkon to kowa ba zai dai koma sawu na biyu ba sai dai a yi ƙuri'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lastahamu to fa da a ce mutane sun san falalar da wallahi mutum ba zai dai koma sawun baya ba sai dai a yi ƙuri'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce waɗannan abubuwa guda biyu da kiran sallah da sawun farko inda a ce mutane sun san abin da ke cikinsu na lada da romo da abin da allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu da babu yadda za a yi mutum ya misin ɗin sawun farko idan ma ka zo masallacin duk yadda za a yi sai kai in ma ƙuri'a ce sai dai a zo a jefa ƙuri'a wanda ya samu ya shiga wanda bai samu ba ya haƙura ya san a ƙuri'a sai ce ba ta faɗo ba don yana so ba zai haƙura annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce daga cikin masu wanda suka fi kowa dogon wuya ranar tashin alƙiyama su ne masu kiran sallah malamai suka ce wannan ishara ce da take nuna cewa lokacin da ake cikin tsananin zafi gumi yana shanya mutane mai kiran sallah Allah madaukakin sarki zai masa dogon wuya ta yadda shi dai kawai shi zai rika jin zai rika jin sa a sama yadda gumin nan ya zo ya shanye mutane shi ba zai shanye shi ba ina fata an fahimta wai har ma malamai suna tattaunawa wai da limami da mai kiran sallah wai falala ina fata an gane da limami da mai kiran sallah wane ne falala a wajen Allah madaukakin sarki to tunda kaga za a yi muqaranan mai kiran sallah da limami kaga kiran sallah ba abun banza bane kiran sallah ba abun wasa bane kiran sallah ba abu ne da ake dauka a kasar Hausa cewa duk mai kiran sallah baya arziki kiran sallah ya jawo talauci wallahi ƙarya ne ka je ka gani maman ka'aba ka gani dai sun fi masu kudin garin attajirai ne sosai da sosai babu talaka a cikinsu kuma kiran sallah suke sau da kiran sallah ibada ce kiran sallah addini ne babban abin da ya ja mana irin wannan galibi shine a ƙarsa wasu na farko shi kiran sallah ba tsaya a koyi shi yadda yake shine babban abu galibi wanda yake kiran sallah galibi a masallatai za ka ga kawai misali a ce wani ne za a duba a gawaye kawai wanda yake dan sai da wani yalo ko data a waje sai a ce ya rinka kiran sallah kawai sai malam wani a lokacin kiran sallah ya karin kai so da ka kiran sallah sai a zo a rinka yin sa gashi nan gashi nan eh ta wani malami ya ce mutum yana kiran sallah yana runguma bango ka ji kiran sallah kamar haka dai kamar mutum ya daina so da ka da yawa kiran sallan da ake wallahi wani lokacin abin takaici za ga daga masallatan mu na ahlus sunna har wanda ba ahlus sunna ba kiran sallah sai a hankali me dalili yan uwa saboda ba a koyan kiran sallah kamar yadda ake tsaya a koyi sallah lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara za a fara kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ya ce ku ba ni shawara ina so a samu wata hanyar da ya kamata a rinka sanar da mutane lokacin sallah sabai kuwa ya kawo shawara wani ce ni ina gani a samu katuwar ƙararrawa a rinka bugawa idan lokaci ya yi da mutum ya je san kiran sallah annabi ce a'a wannan ayyuka kama da kiristoci ayi ƙararrawa a coci ake samu wani ya ce ya rasu lani ina gani a hura wuta annabi ya ce kuma sai ka ce majusawa masu bauta wannan ya kawo shawara duk dai ba a samu shawarar da ke ba annabi ya ce ku tashi ku tafi buga abin da Allah zai sabai suka tashi suka tafi akwai sahabi mai suna abdullahi bin zaid ibn abdurrabbi Allah ya kara masa yarda da ya kwanta bacci shine sai mafarkin kiran sallah aka lakkana masa yadda ake kiran sallah irin wanda muke yi mafarki sosai aka koya masa aka ce ce Allahu akbar zuwa ƙarshe asba na yi sai marmaza ya ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ga abin da na gani a cikin mafarki na ga an ce idan za mu yi sallah mu rinka yin kiran sallah sai karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kiran sallan da aka koya masa a cikin mafarki a cikin mafarki aka koya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mafarkinsa kun fahimci abin da kyau mafarki ana tabbatar da shi idan manzon Allah ya tabbatar da shi an gane amma babu wani mafarkin babu mafarkin mutumin da yake zama addini idan ba annabi ne ya tabbatar da shi shi sa daga lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bar duniya to shi kenan tabbatar da duk wata shari'a kowace iri ce an kulla wannan kofar saboda al-musharri'u 'anillah mutum ɗaya ne shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi abu idan annabi ya kalla ya buga stampi to ya zama shari'a ba haka bane to daga lokacin da manzon Allah ya bar duniya wa zai wannan aikin a madadinsa akwai babu an kulla kofa saboda haka ne ma sai Allah maɗaukakin sarki dab da zai yi wafatin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da wafatin annabi ya kusa lokacin da annabi ya hajjin ban kwana sai Allah ya saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum min dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai Allah maɗaukakin sarki ya ga wa annabi da mu'mini cewa a yau addini ya cika tab duk wani abin da yake shari'a ne za a shar'anta wani sabon abu babu shi yanzu addini ya cika yadda Allah yake so a addini daga farko zuwa ƙarshe Allah ya gama kawo shi ba shi kenan ba saboda haka tun daga lokacin ba wani wanda zai iya kawo wani sabon abu wanda babu shi a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce addini ne kuma a karba ina fata an gane haka al'amarin yake to shi sa wannan mafarki da wannan sahabi yayi mafarki ne amma annabi ya mai da shi shari'a shi sa sai annabi ce da wannan sahabi koya wa bilal saboda ya fi ka sauti mai ƙarfi kaga bilal din da yake kiran sallah annabi ya ce wannan sahabi ya zo nan da bilal ya koya masa kaga bilal bai fara kiran sallah ba sai da aka me sai da aka koya masa ai ko kun fahimci inda nake so na zo ko kun ga kiran sallah me ake kiran koyarsa ake yi koyarsa ake sai an koyi kiran sallah sannan a yi shi to shi sa za ku ga a galibi kiran sallar da ake yi galibi akwai kurakurai da yawa a cikinsa e mutum yana kiran sallah sai kaga sako kawai yake sako kawai yake bila dan umar Allah ya kara masa yarda ya ji wani mutum yana kiran sallah ya gama kiran sallah ya sama Abdullahi dan Umar ya ce masa wallahi inni uhibbuka bi illah sai ina son ka wallahi saboda Allah sai ni kuma wallahi bana son ka saboda Allah ce mene maka ce saboda kana ɓata sunan Allah baka iya ba so da ka sai an gyara wani lokaci kira sallah sai ka ji mutum tambaya mai ke Allahu akbar Allahu in ka ce Allahu wannan hamza din ta zama to istifhamiyya kenan fa tambaya kake shin Allah ne mai girma kuwa yanzu wa kake tambaya kenan a da Allah ana yi ko ba a yi Allahu akbar in ka ji ta akbar aka ce akubar irin katuwar gangan nan kenan gangan nan katotuwa ita ke cewa akubar to kaka ce Allah shine wannan abin fa kenan kaga da matsala eh da matsala dole ne mutum ya ji dole ne a je ai koyi kiran sallah dukkan masallatan ahlus sunnan da wanda ba nasu ba duk akwai gyararraki da yawa daga cikin kira kira kiran sallah shi sa duk wanda suke kiran sallah ka'ida kamata yi lokaci zuwa lokaci a rika zonar da su ana musu samina akan kiran sallah a rubuta musu alfas din kiran sallah akan allo kowanne a nuna musu yadda ake farta shi ina ba ta an fahimta to abin da ya kamata kenan shi sa kiran sallah abu ne mai falala a cikin addinin musulunci duk mai kiran sallah ba karamin mutum bane a cikin mutane babban mutum ne Allah madaukakin sarki yana son aikin sa domin shi ne wanda ya fi kowa kiran mutane a zuwa ibada kullum sai ya kira sau biyar ku to ku bauta wa Allah ku zo ku yi ibada da ta fi kowace ibada girma a wajen Allah madaukakin sarki to sannan kuma da sawun farko sawun farko shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga wanda suke sawun farko da Allah da mala'ikunsa duk wanda ya samu sawun farko za su yi masa salati bayan fa ladan sallan da kake samu yanzu wannan ladan da kake samu da salatin da Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa suke maka ladan samun sawun farko ne har sai an gama wannan sallar ka gama karamin aiki bane to shi sa annabi ce da a ce mutane sun san abin da ke cikin waɗannan abubuwa na lada su zo masallaci a ce ba su samu wajen ba to ba za su haƙura ba sai dai idan za a yi ƙuri'a sannan mutum ya yadda wannan hadisi yan uwa imam bukhari fitar da shi a cikin kitabul adhan babu tihamin fil adhan babin da ke bayani game da ƙuri'a akan kiran sallah hadisi mai lamba ta 615 imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul salati babu taswiyati sufufi wa iqamatiha hadisi mai lamba ta 437 mala yace ai law yajiduna ma fihi ma min alkhair wal ajri lakanu yaqtari'una ayyuhum yakunu fiha da a ce sun san abin da ke cikin ita kiran sallan ko kuma tsawon farkon na alkhairi da lada to da sun kasance sai dai a yi ƙuri'a don kowa ya kasance a cikin shi wa ƙala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha mafi alkhairin tsawon maza shine tsawon farko wa sharruha mafi sharrin tsawon maza akhiruha shine sawun karshe ina fatan fahimta haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a garshe yan uwa a matsayin ka na mamu wannan duk abu ne da yake da alaka da kai duk wani abubuwan ana kawa ne dan ka gane abubuwan da kai mamu ya kamata ka kiyaye lokacin da kake bin liman kaga na farko ana so ka zo da wuri ka samu ina sawun farko shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kokarin kwadaitar da saban su yake gaya musu cewa mafi alkhairin sawun maza shine sawun farko mafi sharrin tsawon maza shine tsawon ƙarshe ƙarshen hadisi shine mafi alkhairin tsawon mata kuma shine tsawon ƙarshe mafi sharrin tsawon mata shine tsawon farko wannan abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar shine ƴan uwa a lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sallah da sahabbansa a wancan lokaci a inda tsawon maza ya ƙare a nan tsawon mata ya fara kaga sawun maza na ƙarshe shine kusa da sawun mata na farko ko ga sawun maza ga sawun mata babu wani shamaki ko shamaki babu haka suke daga wannan sai wannan to wancan lokaci kuma a farkon musulunci akwai talauci akwai babu galibi irin kayan da suke sawa irin kawai mayafi ne guda ɗaya kawai irin yafan da zai ɗan ɗora shi a wuya wani lokaci idan mutum ya yi sujjada ya ɗago haka a ƙoƙarin ɗagowa wani lokaci jikin sai kan bayyana kaga matan da suke sawun ƙarshe za su iya be za su iya ganin su to sai kasance wannan sawun da ke tsakanin maza da mata su na mata na farkon shine mafi shari na maza na ƙarshe kuma shine mafi shari sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma ya doka ya ce mataye su daina ɗagowa daga sujjada har sai sun tabbatar maza sun ɗago sun zauna sannan su ɗago na fata an fahimta don a kiyaye wancan al'amari to yanzu da ba a yin irin wannan yanzu galibi za ku ga idan ma akwai masallatan masallacin maza daban masallacin mata daban haka ne to har yanzu hukuncin yana dan eh har yanzu hukuncin yana har yanzu mafi alkhairin sawu shine sawun ina sawun gaba har yanzu mafi karancin samun lada a cikin sawu ba a cikin sallah ba a cikin sawu shine ina sawun karshe har yanzu hukuncin yana nan babu abin da ya canza shi wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu taswiti sufufi wa iqamati hadisi bi lamba ta 440 malin ce wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce a cin musaffal muqaddam ku cika sau na gaba saun da ke gaba a cika shi tab a tabbatar babu ƙofa a tattar da shi ثم الذي يليه sannan wanda ke biye da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama kana min naqasin abinda zai kasance na tawaya a wani sau idan za a samu tawaya a wani sau a samu sau da bai cika ba falyakun fi saffil mu'akhar to ya kasance a sauun ƙarshe ne misali in za mu yi sallah sai kasance iya sau hudu muke da shi a masallacin nan wanda mutane suke ko da akwai sau a gaba a baya makaddara ba mutane to sau na farko ya kasance a cike yake daga farkon sa zuwa ƙarshe na biyu ya kasance shi ma a cike yake daga farkon sa zuwa ƙarshe na uku ma haka ya kasance inda za a samu sauran bai cika ba na hudu ne shine sauran ƙarshe ina fata an fahimta amma ba daidai ba ne ya kasance sauran farko da na biyu sun cika na uku bai gama cika ba kuma ga na hudu wannan ba daidai ba ne eh ba daidai ba ne kuskure ne yana ɗaya daga cikin abin da mamu suke lokacin da suke bin limami na saba wa ƙa'idar bin sallar jami dole ne a cike sau wannan ita ce ƙa'idar da manzon Allah bayar sallallahu alaihi wasallam kaje ce thumma allazi yalihi sannan wanda yake bi da na farko fama kana min naqasin duk inda za a samu wata tawaya a cikin sau to falyakun fi bisafil mu'akhar ya kasance sau ƙarshe ne wannan shine abin da ya kamata 'yan uwa shi sa ko da yaushe idan aka zo sallah idan aka duba aka ga wani sauran bai ci gaba sai a ce da Allah a cike sauran farko a cike sauran farko kamar yadda na sha bayani ba wai limamin da yake cewa ka cike sauran farko kake bi ba kana bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi limami yana kokari ayi abin da manzon Allah ya ce ayi kai ma me yasa ba za ka yi kokari kai abin da manzon Allah ya ce ayi ba menene ma a cikin menene ma a cikin tashin ka daga inda kake ka koma wani wajen a cikin sallah me zai me zai rage ka kada ka manta daga gida ka fito fa da kafa ka katau wani kai taku fiye da ɗari biyu kamun ka ƙaraso masallaci ka zo ka tsaya amma yanzu taku biyar ko shida shine zai gagare ka shaɗai ce ka ji ka ji ana cewa mutane su koma a ciki sau mutane sun dage mutane sun dage ya ƙi koma sai ka rasa mai hikimar haka Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu gaba ɗaya kuma ya yafe mana kurakuran wannan hadisi yan uwa imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu tasmiyati sufufi hadisi mai lamba ta 671 wa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ra'a fi ashabihi ta'akhuran ya samu ko ya ga sau ya dan jinkirta bai cika ba annabi zai tara sallah da ya duba sai ya ga akwai saun da bai cika ba ga wasu kuma a can baya wa fi lafdin wal lafazin cewa ra'a qauman fi mu'akhkharil masjid annabi ya ga wasu a can bayan masallaci za a tara sallah ga sau anan amma sai ga wasu a can wajen sun tsaya yanzu ba haka ake ba za ka zama tare sallah sai ga wasu mutum uku a can wajen a baya za su sallah ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan abin da kake kokari saban Allah ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gansu fa qala lahum sai ce da su taqaddamu ku gabato ku zo ku haɗe da sauran da mutane suke ciki mu bi ku yi koyi da ni abinda ne a cikin sallah a matsayin na limamin ku sai ku koyi da ni wal ya tamma bikum man ba'dakum wanda suke bayan ku kuma sai su koyi da ku abinda suka ga kun yi su ma sai ku yi sai ku yi in murya ta ba ta kai muku bakin sai annabi ce la yazalu qaumun mutane ba za su gushe ba yata'akhkharuna suna jinkirtawa suna komawa baya a cikin sau'un ana sallah hatta yi akhirahumullah sai Allah ya jinkirta musu duk wani abu na alkhairi mutane ba za su gushe ba suna jinkirtawa suna komawa baya idan za a yi sallah ga sau bai cika ba su je su wannan su sawun su na daban annabi ce ba su gushe ba suna kar sai Allah madaukakin sarki ya jinkirta musu duk wani alkhairi da ya isa ci da ya kamata a ce ya isa zuwa gare su wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabus salati باب تسوية الصفوف وإقامتها حديث نقرين أود تلاتين دا تقص ما ليتي فهل ترضى شن ذاك يدياك مسلا أيها المسلم ياك مسلا ياك مسلمي لنفسك ذاك يدر وكانك أن تكون في شر الصفوف ككسن تيدك تكما في شر سو وهو آخر الصفوف shine ƙarshen sawu ma a tamakkunika min awwaliha tare da zaka iya samun farkon zaka yi dawo kanka wannan amsa shine a'a hal tarda li nafsika shin zaka yarda wa kanka ya kai musulmi an ta'ridaha lil uqubati ka bijirar da kanka kana sane ka kai kanka zuwa ga azabar Allah madaukakin sarki zuwa ga uquba bit ta'akhuri an muqaddami sufufi ta hanyar jinkirtawa ka koma bayan sau sawan farko bai cika ba hatta yu'akhiraka Allah fi jami'i mawaqifil khair har kai ma Allah madaukakin sarki ya mai da kai baya a dukkanin wani gurin da ake alkhairi ake hada-hadar samun ribar lahira a wajen sai Allah mai da kai baya zaka so haka hal tarda li nafsika ya kai dan uwa musulmi zaka yarda wa kanka ألا تصف بين يدي ربك كما تصف الملائكة عند ربها أتي كاكين سو أجبان أبنجزنك كما يد ملائكة سكين سو أجبان أبنجزنك شم ذاك يدو كانك ككسن هكا النبي أتي كوي سو كما يد ملائكة سكين سو أما كيك كين هكا يتراسون في السف ملائكة سنة هكي سكان سو سني ويكملون الصفوف المقدمة سنة كما cika tsawon da suke na gaba na farko a cika shi in ya cika na biyu a cika shi shine al-muqaddima ma min insanin mala yace babu wani mutum yarda li nafsihi bidhalika da zai yarda wa kansa da haka illa wa qad radiya laha bil khusran face sai ya yarda wa kansa da babbar asara a rayuwarsa ta duniya da lahira faqad fataqaddimu ayyuhal muslimuna mala yace saboda haka ya ku musulmi ku gabata ku shiga cikin sau na farko ila sufufi zuwa sau wa akmilu saffa al-awwal ku cika sau na farko fal awwal sannan wanda yake tare da shi wanda yake kusa da shi wa tarasu fiha ku haɗe tsawon sawun naku kada ku bar kofa wa tasawu fiha ku daidaita su walinu bi aidi ikhwanikum ku kuma tausasa hannayenku hannayen yan uwanku idza jadhabukum litaswati sufufi idan suka jawo ku suka ɗan taɓa ku don a daidaita sau to ku saki hannun naku ku bari a daidaita sau awittara su fihi ko kuma haɗe tsakanin sau a cikin sallah littattun musala ta kuma domin sallah ku ta zamto cikakkiya watan tafilu amara na biyu kun sallallahu alaihi wasallam don ku kasance daga cikin masu bin umarnin annabin ku tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata tafi afara salafi kuma salih ku kuma yi biyayya wajen bin a gurbin magabata na gari su ne sahabbai da wanda suka zo bayansu mala ce mas'alatu ga wata mas'ala idan ta ma'a salafatun fa akthara idan mutum uku suka haɗu za su yi sallah ko fiye da haka fasallun jama'atan za su yi sallar jam'i mala ce fa innahu yataqaddamu imamuhum alayhi yadda za a yi shine limamin su zai wuce gaba yanzu misali idan mutane guda uku ne ko fiye da haka ka kaddara guda uku ne ya za su sallah yadda za su sallah limamin zai wuce gaba mamun kuma sai su sau a bayansa wa idza kanu yusalluna ala bisatin wa nahwihi amma idan za su sallah akan wata shimfiɗa ne ko wani ko wani shimfiɗa la yattasi wanda ba shi da yalwa ɗan kaɗan ne ba zai wadace su duk su ukun su jeru a kan shimfiɗar kuma limami ya gaba ba ba za ta yi ba la yattasi uli taqaddumil imam ba zai yalwace da limami ba zai yalwace su ta yadda limami zai koma gaba ba su kuma suna baya fa innahum yakununa saffan wahidan ma'al imami malai ce to babu laifi za su saune guda ɗaya tare da limami an yaminil imami an shimalil imam amma yadda ake yi shine ɗaya zai dawo ɓangaren limami na dama ɗaya kuma ya dawo ɓangaren limami na hagu shi ne yadda ya kamata ba kamar yadda muke ba mu za ga galibi irin wannan duk ɓangaren limami ake koma na dama ko duk mutum biyu amma yadda ya kamata shine idan za ku yi sallah ko ku uku abin da kuke kai ba zai wadace ku ba to sai limamin ya tsaya a tsakiyar ku ɗaya na dama ɗaya na hagu sai a yi sallar a haka ويكون ويكون الإمام بينهم الإمام يكسن شيء سكانين وكثير من الناس في هذه المسألة إذا إذا احتاجوا أن يصفوا مع الإمام ما لتي ديوا daga cikin mutane a wannan mas'ala idan suka bukatu da su yi sau tare da limami irin saun da muka faɗa yanzu a ce ku jira da limami idan akwai bukatar haka saboda gurin da kuke ya kure ko shimfiɗar ba za ta isa ba zaka ga tajiduhum yakununa jami'an an yaminihi dukkanin su zaka ga daman liman suke dawa gaba daya shi limam yana da yana bangaren hagun su kuma suna daman sa mali yace wa hadha khilafu sunna irin wannan abin da suke yi ya saba wa sunna bali sunnatu ay yakunu an yaminihi wa an yasari abin da yake sunna shine ɗaya ya kasance a daman limami ɗaya kuma a hannun hagun limami amma idza kana al-ma'mum wahidan ma al-imami fa innahu yaqifu an yaminihi an yamin al-imam amma idan limamin shi shi kadai ne daga shi sai mutum ɗaya kawai to shi mamin a lokacin sai ya tsaya an yamin al-imami a daman limami za ku sallah da kai da abokinka ba ku samu sallah ba sai za ku yi sallah tare ku biyu ne kawai kai ne limami to kai kana tsaye sai ya zo damanka sai ya jona afasa da taka ku kamar yadda ake sau a sallah haka za ku kama fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma kamar yadda abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda ya ba mu labari haka annabi ya masa tsira da aminci tsar tabbata a gare shi wata rana abdullahi dan abbas ya kwana a gidan gwaggwarsa maimuna yar kura mahaifiyarsa matar manzon Allah ce kuma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da daddare sai annabi ya tashi kamar yadda ya saba zai sallar dare zai kiyamar laili abdullahi dan abbas a lokacin yana yaro shi ma sai ya tashi ya je ya alola ya je ya jona da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya tashi tsayawa sai ya tsaya a hannun hagun annabi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kama kansa haka ta baya ba ta gaba dan ka biyo da shi ta gaba ai ya wuce ma ta gaban sallah kenan ko ta baya haka sai ja sai jiyo da shi sai dawo da shi damansa sai aka ƙara sallar a haka ina fata an fahimta to ko yaro ne yanzu misali a gida ɗanka ne ka tara sallah kawai sai zo tsaya a kusa da kai idan ya tsaya maka a hannun hagu to sai ka juyo da shi ta bayan ka sai ka dawo da shi ta dama sai ka bar shi idan an gama sallah sai ka gaya masa ka ce daga yanzu in za a yi sallah a nan za ka rinka tsaya bangaren dama ba bangaren hagu ina fata an fahimta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda wa fi hadha wa fi hadhihi al-hal malaita irin wannan hali idan kana imamun wa ma'mun idan ya kasance limami ne kawai da mamu fa innal imama yakunu musawiyan lil ma'mum to dole ne da limamin da mamu za su kasance a jere da juna ne ɗaya ba zai saba ɗaya ba za a ce ai tunda ni ne liman bar dan wuce ka kaɗan ba a'a daidai wa daida za su jikinsu a jikinsu a haɗe la ya taqaddamu anhu ba zai wuce gabansa ba qalilan wala kafiran ko kaɗan ko da yawa duk ba zai ba li'annahuma saffun wahidun saboda sau ɗaya za su shiga ciki sau ɗaya za su sallah akai was sunnatu fi saffi abinda yake sunna a cikin sau kuwa ay yakuna an-nasu mutasawina fiha ya kasance mutane sun daidaita a ciki yadda kaga sawun a cikin sallah yake so ake mu daidaita to idan za ku yi sallah ko bi haka ya kamata sawun ku ya kasance wa mimma yata'allaqu bi musafati an-nasi ba'dhum li ba'dhin malai ce daga cikin abin da ke da alaƙa da mutane su sau sashinsu da sashi sauran mutane lokacin da za su yi sallah daga cikin matsalar da ya kamata a fito da ita a tattauna da akanta matsalatu ikhtilafi mas'alatun ikhtalafa fiha ahlul ilm malai ce wata matsala ce da malamai suke sabani akanta wa hiya salatu munfaridan khalfas sabbi ita ce matsalar mutum ya yi sallah shi shi kadai a bayan sau shi ya zo masallaci tare da liman zai sallah amma sai aka samu akasi sawun da ke bayan limami ya cika tab sai sawun da ke bayan wanda ke bayan limami sai kasance kuma shi kadai ne a bayan sawun ya kuwa an fahimta kaga wanda matsala ce ko kuma sawun masallacin bai gama cika ba a nan ma akwai waje sai ya koma can shi shi kadai kaga da wannan na farkon da wancan dukkaninsu idan aka gama sallah su su kadai sun yi sallah munfaridin khalfas safi ko sun yi sallah su kadai a bayan sau to me hukuncin sallar su shine malai ce ma'abuta ilimi sun yi sabani sun tattauna game da hukuncin sallar su fa hal tasihhu salatu fa hal tasihhu salatu salatul insani idza sallama munfaridan khalfas safi sallan mutum ta inganta idan ya yi salla shi kaɗai bayan sau ko a irin wannan siffa ta farko ko a ta biyu ko sallarsa ba ta ba ikhtalafa fi dhalika ahlul ilmi faminhum man yara annaha tasiku malamai na abuta ilimi sun ƙara juna ilimi daga cikin su akwai wanda yake gani sallarsa ta yi amma a wanne yanayi ne sallarsa ta yi shi ne shi yana ganin duk guda biyu sallarsa ta yi wa minhum man yara annaha la tasihu ala sabil al-itlaq akwai wanda yake gani sallarsa duk guda biyu mutai ba da wanda ya zo ya tsaya shi ba ya ki shiga sau bane da gangan a'a saun ne ya cika kuma sai aka yi rashin sa'a da ya yi saun da ya kamata a ce an zo an jona sai kasance ba wanda ya zo aka masallaci shi kadai ne hakan zai yi kuma zai yi ba zai yi to irin wannan yanayi shi idan ya yi sallah aka shi masallarsa ta yi ko ba ta yi ba waɗannan malamai suka ce sallarsa ba ta yi ba me dalili saboda hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kaga idan an ce wannan sallarsa ba ta yi ba min babu aula kuma wanda ga sawan bai cika bai koma gefe ko shi dama wannan sallarsa tana rataye ne kawai malam ya ce to wanda akwai waɗanda suka ce alal itlaq saki babu kaidi sallarsa ba ta yi ba fil fil qawlaini a cikin zantuttukan guda biyu wa minhum man yara tafsila daga cikin su kuma akwai wanda yake gani a'a a tsaya a yi tafsiri a rarraba zance a kawo bayani a wancan a kawo bayani a wannan fi zalika game da haka fa'iza ta al'insan idan mutum ya zo wa waje da saffata man sai tarar da sau ya cika laisa lahu fihi makanu babu wani guri da zai iya shiga ya sallah fa innahu yusalli wahdahu ma al-imami khalfas safi a lokacin babu laifi ya sallah shi shi kadai bayan sau wa salatuhu sahihatun sallarsa kuma ta yi sallarsa ta inganta wala haraja alaihi babu laifi akan sa fi zalika a cikin haka li qaulillahi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace fattaqullaha mastata'tu ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki daidai gwargwadon iyawar yanzu shi wannan menene abin da zai iya a matsayin ban Allah tsayawa a bayan sauri yanzu ka zo tsawon farko ya cika za ka fito da wani ne ka shiga kutsawa za ka yi ka danna ana ture ka kana turewa ana sallah to me za ka yi sai ka zo daidai setin liman sai ka jona wani sau haka ne kai kai kadai ne da niyyar wani zai iya zuwa ya jona kuma kun zama ba kai kadai ba kenan ko ba kai kadai ba ne yanzu to sai aka rashin sa'a kuma sai aka gama sallar kai kadai ne babu wanda ya zo ina ba ta abinta to shi irin wannan babu laifi sallar su ta yi da shi da wanda yake cikin saudi ne suke don hukuncinsa hukuncin wanda yake cikin saudi mai dalili saboda ya zo ya tarar sauri ya cika sai ya zo na zaɓi sabon sauri saboda haka wannan saurin da yake shi ma sauri ne ina fata an fahimta saboda haka shi wannan babu wani matsala a kansa wa hadha al insanu ittaqa Allah mastata shi irin wannan ya ji tsoron Allah madaukakin sarki gwargwadon abin da zai iya yi abin da zai iya a lokacin shine tsaya a sawon baya da ke sassawan bayan da ke kusa da na limami ya sallah shi ne abin da zai iya fa inna hu laysa bi istita'atihi akthar mimma hasala abin da ya faru nan ba zai iya yin abin da yake sama da shi ba wa hadha alqawl huwa alqawl arrajih mala yace wannan magana ita ce zancen da yafi inganci ya farin jayi wal ghalibu anna alqawl alwasat yakunu as'adu bis sawabi war rujhan mala yace kuma galibi zancen da yake tsaka tsaki ba wanda suka hana gaba ɗaya ba ba wanda suka halatta gaba ɗaya ba mala ce irin zancen da yake tsakatsaki shine zancen da ya fi dacewa da daidai kuma ya fi rinjaye ko da a shar'anci abin nufi yan uwa don mutum da ya zo masallaci sai ya samu sau ya cika sau na ɗaya ya cika na biyu ya cika na uku ya cika na hudu ya cika shi me zai kenan sai ya zo na na hudu na biyar ko to na biyar din nan da ya jona ya fara sallah har aka gama sallah shi kadai ne sallarsa ta yi babu tawaya a cikin sallarsa kuma bai shiga cikin la salata lil munfarid khalfas sabba wanda annabi ya ce ba su da sallah wanda ya sallah a bayan sau shi irin wannan tafsilance magana mafi inganci sallarsa ba ta da matsala amma waye sallarsa take da matsala mutumin da ake sallah sau na uku bai gama cika ba ya koma ya zo na sau na uku ba shi da sallah mutumin da ake sallah a cikin masallaci masallaci bai cika ba ya koma waje ya zo na sau sallarsa bata cika ba sallarsa bata ba sallar juma'a sau bai cika ba a koma kofar gidan mutane ana yin sallah dan mutane ba su da sallah ina fata an fahimta wannan shine abin da yake daidai yan uwa ko da ku nawa ne in sau ba karasowa inda inda inda kuke ba ba sallah kuke yi kwanakin ba ranar juma'a na ranar juma'a na yi magana akan irin wannan ba amma mutane ba su ji ba ana ta yi musamman aulan su bika ne magana saboda na samu matsala ne wata rana na makara ban zo masallaci da wuri ba sai kasance lokacin da na taho duk ana ana ne za a tada sallah wallahi sai daga tunda ina baro kofa gida duk mutane ne ana ta shimfiɗa ana ta shimfiɗa da dadduma nan mutum goma nan mutum ishirin nan mutum haka kawai inda mutum ya masa ya sami inuwa kawai sai shimfiɗa duma sai sallah a wajen nan kuma da na zo bakin masallaci duk ga wuri na nan duk ga wuri na sai da na ƙara so har nan kusa da masallaci kan titi sannan na shimfiɗa duma ne sallah to abinda ake so sau ake so ya cika idan sau ya ɗauka ya tafi nan ma in ya ɗauka ya tafi nan ma ko ina sau ya tafi haka ake so ya kasance ba a sami yankewa sau ba amma nan an fara sau an yanke an koma cin an yi ba daidai ba ne to shi sa a lokacin ne mutane magana cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce la salata limun faridin khalfas babu sallah haka manzon Allah ya faɗa ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu sallah limun faridin ga wanda ya sallah shi shi kadai khalfas sab a bayan sau ko ku nawa ne in dai a bayan sau kuke za ku ɗauki hukuncin munfarid dan saduwar sau ake so ake so ai wasu sufuf din ake so saduwar sau daga wannan sai wannan sai wannan don kuka yanke kuka koma gefe kun zamto haka yan uwa yan kasuwa masu sallah a kasuwa zaka ga da yawa a bakin shagon suke salloli ba haka bane ga masallaci ana sallah amma kawai da an tare sallaci dauko da duma shi fada bakin saman shagon sa Allahu akbar ya ruku ba ka da sallah dan uwa ba in ji ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ba sallah ake ba annabi ne ya ce wannan sallar babu ita ko shekara ɗari kai kana wannan sallar baka da ita kaga mai amfanin wannan ga shagon sa baga masallaci ba zai ji ba zai ji masallaci ba a kofar shagon sa ko zai tsaye sallah kuskure ne irin wannan idan kana ɗaya daga cikin wanda za su iya magana a kasuwa in kaga irin wannan idan aga masalla ka dan tashi ko ba na su bin kai faɗakarwa za ka taimaki wasu wallahi dan wani wallahi bai sani wallahi wani bai sani ba da ka sauke da waika amma dai bari ana abin da ba daidai ba ka tashi kai magana in dai ka san kana da ahliyar kai magana ka tashi kai magana kada kai shi Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata nan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi wala raiba anna salatahu ma al imami munfaridin khafasab zuwa karshe abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure na mu da kai za mu karasa amsa tambaya ba lokaci ya kure bismillah to to ladanai gaskiya ne eh eh gaskiya ne kiran sallah gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wallahi wani kiran sallah ana zaka yi